أن محمدا أن محمد رسول الله رسول الله
abinda kika ce kika ce na amince na yadda na gamsu ba abin bauta da gaskiya sai Allah da ya halicce mu shi kadai kin amince da haka Eh, kika ce kuma kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Qur'ani kuma zaki masa biyayya sau da waje kin yadda eh, kuma kin shaida annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane kin yadda da haka eh, to amincewa da haka shine musulunci me sunanki Elizabeth Elizabeth okay sunan sarauniya ne ko to sarauniya Elizabeth yanzu a ci gaba da kiranki Elizabeth ko kina so a canza miki wani suna ina so a canza
wanne kike bukata cikin sunayen da kike ji na musulmi Balkisu Allah ta ce a sa mata balkisu to kin sake dawowa dai sarauniyar don an rawaito duk da ba ƙur'ani ko hadisi ya tabbatar ba cewa sunan wannan mata mai sarauta wacce suka yi zamani da annabi suleiman sunanta balkisu ko bulkisu ko bilkisu saboda haka ana kiranta da wannan suna tunda bai wata ma'ana bata zo mummuna akai ba shi yasa musulmi suke sawa Da haka- saboda haka kin tabbata a musulma bulkisu to na ga da a bayanki ya sunansa shi Salisu a'a salisu ne eh,
to ya aka aka sa masa salisu
Baba ne ya sa wake ya sa salisu to shi ma ya musulunta
musulmi ne ok ke ce yanzu kika musulunta shi ya amince miki ki musulunta eh, to ba matsala ko eh, to masha Allah to akwai makaranta da muke da ita inda ake koya ma waɗanda suka musulunta addinin musulunci saboda haka za ki dinga zuwa kina yin karatu a wannan makaranta kina ji ko Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci kuma ki ci gaba da yi wa mijinki biyayya ki ci gaba da renon ɗanki akan musulunci Allah ya tabbatar da mu innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya zo ashirin da hudu ga watan shida dubu biyu da sha shida. Muna nan a cikin suratul baƙara mun gama bayani akan misalin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar akan munafikai za ko mu shiga aya ta 21 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum, ku bauta wa Allah ta'ala mahalicinku, allazi khalaqakum wanda ya halicce ku, wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun domin ku sami taƙawa ku sami tsoron Allah. Allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine Allah ta'ala wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa, was-sama'a bina'an sama kuma ya sanya ta gini a samanku, bigaira amajin tarauna hako, ba a tokare ta da durkoki ba. Wa an zala minas sama'i ma'an kuma ya saukan muku da ruwa daga gizagizai fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar da dangogin ƴaƴan itace iri-iri domin amfaninku kuma arziki a gare ku don haka fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiya a cikin bauta wa antum ta'lamun alhali kun san ba wanda ya cancanci bauta sai Allah alhali kun san wannan abin da kuke bautawa ba Allah ba shi ma ɗaya ne daga cikin halittun Allah ko fala wa antum ta'lamun alhali kun san bauta wannan Allah bai kamata ba a ce an sanya ma Allah ko an sanya wani abu daban ana bauta masa tare da Allah waɗannan ayoyi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana muminai a cikin ayoyi guda hudu da siffofi guda shida ya kuma bayyana mana munafukai a cikin ayoyi ko ya bayyana mana kafirai a cikin ayoyi guda biyu ya bayyana mana munafukai a cikin ayoyi goma sha uku zuwa sha hudu sai kuma Allah ta'ala ya kira ga kowa da kowa ya zo ya bauta wa Allah wannan kira ya shafi musulmi su ƙara tabbatuwa a kan bautar Allah, ya shafi Nasara, ya shafi Yahudu, ya shafi Maguzawa, ya shafi mutanen birni da mutanen ƙauye, ya shafi kowa da kowa. Shi sa Allah ya amfani da kalman ya, ya harfu nida, babba ne Allah sukuni la mahallahu min al-irab. Ayyu na kira maƙasuda, munada, mabanin Allah dhammi fi mahallin nasbi. ha kalimatu tambih ya ku mutane kaga an ja hankalinmu da ya da ha ya ku mutane dukanku shine aldin nan ta shigar da dukanmu annasu badalun ne bani ala dhammi ubudu ubudu ku yi bauta ku bauta wa Allah فعل أمر مجزوم علامة جزمه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والف- والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدئين وتسألون وحذفها للنسب والجزم السما كلم تكوني لترومي مظلمه ma'ana Allah yana kiran ubudu ku yi bauta gawa rabbakum ashe duk wanda ba rabbunmu ba bai cancanci bauta ba Allah ya yi kira da a kaɗaita shi da bauta kada a bauta wa kowa in ba Allah ba sai ce me allazi khalaqakum ga dalilin cancantar Allah da bauta kenan allazi khalaqakum wanda ya halicce ku kalman halitta an tsago ta daga ma'anan khalqu yana nufin al'ijadu min al'ajami ƙirƙirar abu daga babu babu in an ce ka nuna babu me za ka nuna babu ko to shi Allah yana yin abu daga babu nan ya ƙure kowa ba wanda ya isa ya yi abu daga babu shine ma'anan khalqu ijadu shay'i min al'ajami amma ma'anan khalqu ta biyu تحويل الشيء من صورة إلى أخرى canza wani abu da wani abu zuwa ga wani abu wannan shi ake kira mai fasaha shi ma wani nau'i ne na khalqu domin ka kirkiri ka ɗauka tako ka ƙera kujera ka ɗau ƙarfe ka yi cokali ka yi ludayi ka yi matsefata ka yi allura ka yi reza ka yi galma ka yi mota wannan tahawilu shay'i ne min suratin ila ukhra domin da babu karfan da ba dan Allah ya halicci karfan ba ka gaya min yadda za a yi duk waɗannan abubuwan da muke gani da karfe da ba dan Allah ya halicci roba ba ka gaya min duk abin da kake gani da roba wanda ake kera shi iri-iri ka gaya min yadda za a yi shi da ba dan Allah ya halicci katako ba ka gaya min duk abin da kake gani an sarrafa shi daga katako yadda za a iya yinsa ashe ma daɗin da aka yi abin a nan Allah yake mu cewa babu wanda ya isa ya ƙirƙira abu daga babu kuma kuma duk ilimin da ake koya muku da dukkan fannonin da ake koya muku a university babu wanda ya ce muku akwai wani karatu na ƙirƙiran abu daga babu ko akwai shi akwai wani subject sunansa ƙirƙirar abu daga babu karatu za a koya ma kawai sai a zo a ta babu a ta babu in an zo kuma practical sai kuma a zama akwai akwai shi to haka wannan karatun babu shi shi yasa Allah ya kalubalanci duniya yace ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la ya ku mutane an buga misali ku karkade kunnuwan ku kuji innal ladhina tad'una min dunillah wanda kuke bautawa ba Allah ba ko wane ne ko menene ko a ina yake domin wanda ake bauta ba Allah ba jinsi biyar ne duk wanda ya bauta ba Allah ba yana ya bauta wa ɗaya daga cikin jinsin halittu ne guda biyar bari ku ji su na farko mala'iku mala'iku me halitta ne wanda ya bauta mala'ika yayi me halitta ta bauta wa halitta kuma an yi shirka don mala'ika ma ba ruwansa da bautarka masu bauta ta biyu masu bauta wa annabawa da waliyai da annabawa da waliyai menene halittu ne daga cikin halittun Allah so da kan mutum ya bauta musu yayi mai halitta ta bauta wa halitta to wani ci gaba aka samu da kirkirarre da kirkirarre kirkirarre ya bauta wa kirkirarre sannan na uku masu bauta wa aljanu da suna iri-iri ko a cewa aljani iska shi ne dai ɗan iska e, iska ko a ce masa mutanen ɓoye ko a ce ruhanai ko a ce makarai ko a ce mai jinnu ko duk dai abu ɗaya ne duk dai aljanu ne ba wani abu ruhani aljani ne kawai aji ana wa malam mai ruhanai mai aljanu dai mai shaidanu dai saboda haka waɗannan su ne layin aljanu iblisai duk layinsu ɗaya su ne aka yi su daga wuta akwai ana samun na kirki su ma a cikinsa har da wanda suka yi imani qul uhiya ilayya anna husta sama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika kun ji aljani na kirki yace walan nushrika bi rabbina ahada aljanin kirki yace ba zan yi shirka ba wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i allah su ma suka ce ku zo ku amsawa manzan Allah kashi na hudu shine dabbobi waɗanda ake bauta musu kamar yanzu masu bauta wa saniya saniyan nan a namu technology Huh? in an yanka ta ina ake sata fa'ila tukunya saboda haka a cinye naman in tana da rai mun san amfanin nonanta amfanin komai in kuma a sunan Allah abin da ake da shi kir in an ga dama in an ga dama a jakunkuna belt a wal in an ga dama shi ma a sa a tukunya a zuba masa yaji ka gani yawa shi ma takalmin da fata cinye ta muke yi da wali din da belt din duk sai a sa su a tukunya su ma a zuba musu yaji shikenan kawai sai ka ji ana ana kada kunne ana karo mu to saboda haka kaga amma wa zai bauta wa saniya to kaga wanda suka bauta wa halittu sauran dabbobi ma waɗannan sun mafi dabbobin lalacewa to sannan sai masu bauta wa sauran halittu daskararru kamar masu bauta wa ruwa masu bauta wa rana masu bauta wa taurari masu bauta wa wata masu bauta wa dutse masu bauta wa katakwaye da karafuna ai gunki a sassaƙo shi domin duk gunki za ka ga ko dai an sassaƙe shi daga dutse ko an gina shi da ƙasa ko an yi shi da katako ko an yi shi da ƙarfe ko da gwal ko an yi shi da azurfa akwai dai wata madda ce cikin halittun nan da aka yi mana huwa lazi khalaqa lakum ma fil ardi duk wannan abin da Allah ya halitta dan mu ci moriyarsu wani sai mai da su abin bauta da haka kenan duk wata bautar da aka sarrafa ta zuwa ga wani abu ba Allah ba to ba a sanya bauta inda ta dace ba kuma wanda ya hakan bai dace ba haka Allah ya ce wallazina min qablikum kuma Allah shi ya kirkiro waɗanda suka gabace ku dukkan al'ummar da ta gabata Allah ne ya kirkiro ta sai ce la'allakum tattaqun an umarce ku ne da ku bauta wa Allah don ku samu takawa domin a cikin bautan Allah ake samun takawa ake samun dacewa malamai sun duba kalman annas a nan na cewa shi kalman nas asali nasa ya nusu bi ma'ana irtaraba abinda yake motsi shi ake kira nas nas ya nus kamar wato a ce tsutsa tana motsi sai a ce nasa ya nus wasu kuma sun ce ma'akuzu minan nisyan saboda dan adam yana da mantuwa wasu ka ce a'a daga unas ne unas in za a cire in za a yi ta'arifi sai a cire alifin fa'un din farko sai a sa alif da nan sai koma nas unas in ka cire ayin fa'un din farko in ka sa alif da nan sai koma annas saboda haka shine asalin kalmar nas asali kalmar nas ana amfani da ita akan kowa da kowa dukkan mutane gaba daya in an ce nasu kowa ya shiga shine asalin wada'in kalmar amma ana iya amfani da ita kuma akan shashin wasu daga ciki a ce musu nasu wai zaƙin lahum aminu kama amanan nasu kunga kalmar nasu a nan ba ta zo a ma'anar kowa da kowa ba domin an ce wa'iza ƙila kunga akwai mai faɗan akwai wanda za a faɗawar wa'iza ƙila lahum aminu kama amanan nasu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani kaga anan kalmar mutane am ne uri da bihi alkhusus dama ita kalmar nas in ta zo takan ɗauki ma'ana uku ko ta zo al'am albaƙi ala umumihi ko ta zo al'am almukhassas ko ta zo al'am allazi uri da bihi alkhusus don haka can da Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل kun ga anan kalmar allazina qala lahumun nasu innan nasa kun ga akwai annas da annas wanda kuma shashi yake nufi am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi kun ga nan ma anas ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an ce dalilin da yasa idan mutum ya zama cikakken mutum domin an ce mutum ne kadai a jinsinsa ake samun ɗaya ya fi dubu jinsin ɗan adam ne ake samun ɗaya ya fi dubu ko a samu dubun da bata kai ɗaya ba mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi annasu ka mi'ati ibilin la takadu tajidu minhum rahila mutane kamar raƙuma ne ɗari amma a cikin ɗarin zaka iya waye gari baka samu ɗaya da zai dace da a mai da shi abin hawa ba ma'ana ya zama mai amfani ba saboda haka ana samun wannan a cikin jinsin mutane bisa nuna ke cewa wan nasu alfun minhumu ka wahidun wa wahidun kal afri in amrin bada kakan samu mutum dubu bai kai ɗaya ba kakan samu ɗaya ifi dubu a cikin mutane saboda amfani da rashin amfani mai amfani sai ya fi dubu amfani ba akwai mutum ɗayan da ya fi dubu amfani ba kuma za ka iya tara wasu dubun ba su kai ɗaya ba ga su dubu amma ko ba su kai ɗaya ba saboda akwai nas akwai nas nas yauwa akwai wanda yake kawai cikon gari ne ko cikon unguwa ne ko cikon guri ne saboda haka shine kalmar nas to Allah ta'ala ya yi itiyar wannan kira ya ce ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane ku ci daga abinda Allah ya azurta ku a ban ƙasa amma ku ci halal wannan kira ne na a tashi a nemi arziki a tashi a yi sana'a a tashi a gina kamfaninnika a inganta harkar kiwo a inganta harkar noma a inganta harkar masana'antu da kamfaninnika ka a zauna cikin talauci cikin wahala babu abincin da za a ci babu suturar da za a sa babu gidan da za a kwana babu kuma gonaki ingatattu waɗanda za su ba da cikakken abinci da shanu da raƙuma da awaki da za su ba da cikakken mai da nama da kuma sannan a samu abincin da za a ci na Allah ta'ala ce ya yi nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku bautawa Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ya yi nasu qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum ya ku mutane wato qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum manzo ya zo muku daga wajen Allah da gaskiya ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga Allah mahalicinku kuma na san muku muku da haske wanda yake bayyananne wal ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku dukkan ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya manzon Allah yace kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanansa a keɓance ni kuma an aiko ni zuwa ga duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah ya ce ban aiko ka ba sai ga dukkan mutane kana mai gargadi kuma kana mai bishara ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaykum ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ya ce ya ku mutane dukkaninku talakawa ne wannan siffar ku ce ta halitta a siffanta ka da talauci a siffanta ka da rashi Allah shine mai akwai a siffanta ka da baka da komai na Allah ne to wannan siffa ce ta halitta dan adam wallahu huwal ganiyul hamid ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu da haka istinbadin da malamai suka yi anan a asalin halitta a asalin halitta mutane kusan kansu daya Allah shi yake fifita wani akan wani da haka duk wanda kaga ya fika to zabin Allah ne shi yasa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zabi wanda ya ga dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya zabi kinana ya zabi kinana daga ƴaƴan Isma'ila sai ya zabi Quraysh daga daga kinana sai ya zabi Banu Hashim daga Quraysh sai kuma ya zaɓo ni daga cikin banu hashim so da haka Allah yake fifita wani akan wani kamar da zaka ga sama ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to ta bakwan ita ce tafi girma haka a cikin mala'iku zaka ce jibrilu a cikin halittu gaba ɗaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan a cikin ɗakuna Allah ya zaɓi ka'aba a ɗakunan gari gaba ɗaya Allah ya zaɓi masallaci to ko ina a ƙasashe Allah ya zaɓi ƙasar makka da madina ta fi kowace ƙasa daraja da kima to haka nan komai ka gani Allah ya yi halitta kuma ya zaɓi abin da yake so a cikin halitta ɗin a cikin magana karatun ƙur'ani a cikin tsarkakewa tasbihi afdalul hamd afdalul du'a alhamdulillah afdalul zikiri la ilaha illallah komai zaka ji an ce ahabbu kaza ilallah abinda Allah ya fi so ko abin da ya fi daraja a wajen Allah ko abin da Allah ya zaɓa kaza ibn qayyim a cikin zadul ma'ad a muqaddima ya kawo misalai da yawa na abubuwan da Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu saboda haka wannan kada wani ya ma wani takama yafi wani sai da bautar Allah sai da tsoron Allah sai da ilimi su ake samun bambanci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna ak akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a wajen Allah shine me wanda yafi tsoron Allah da haka tsoron Allah kuma ana samun sa ne wajen bautar Allah subhanahu wataala nan na biyu kamar da shana na tawa wata kabila ba za ta ce tafi wata kabila ba dukkanmu ɗaya ne wanda ya fi daraja wanda ya fi tsoron Allah imamu ahmad ya rawaito hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adam khuliqa min turab yace ya ku mutane Allah mahalicinku guda ɗaya ne babanku annabi adam guda ɗaya ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin nafsin wahidatin shine adam wa khalaqa minha zawjaha ita ce hawwa'u wa batha minhuma daga matar da mijin batha Allah ya da minhuma su biyun rijalan kathiran wa nisa'a shi ma kathiran da maza da yawa da mata da yawa da suka cika duniya duk daga Adam suke shi yasa ya ce min zakarin wa unsa sai Allah kuma ya ci gaba da halitta mu min zakarin wa unsa amma Allah ba wai sai min zakarin wa unsa kawai yake iya yin halitta ba na farko ma dai kaga ai shi ya kirkiro babu ma ta zama akwai saboda haka zai iya yin ka ba uwa ba uba kamar yadda ya adam shi yasa Allah duk kudura sai da ya nuna mana ita dan kan mu waye gari mu ce akwai abin da ya gagara Allah to sai Allah ya mana mutum ta bangare hudu yayi adam ba uwa ba uba in ka ce sai da uwa da uba ake yi to ga annaba adam wace ce babar annaba adam waye baban annaba adam ka gani ashe kaga Allah yana yin halitta ba uwa ba uba to sannan sai ya annabi isa da uwa babu uba waye babansa babu amma wace ce babarsa shi sa ake kiransa ibnu maryam sau ashirin da uku a cikin alkur'ani yana ce masa ibnu maryam ɗan maryama ɗan maryama Allah ya taba mai haka har sau ashirin da uku isa sau ashirin da biyar almasihu sau goma sha ɗaya Allah ya kama wani alkur'ani saboda kada wani ya ɗauka ɗan wani ne wallati ahsanat farjaha fa nafakhana fi min ruhina wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina saboda haka ɗan maryam ne inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to sannan hawa'u ita kuma aka yi mata uba ba uwa saboda an yanki in aka ɗauki jikinka aka yi wani to ya zama ɗanka ai kamar yadda ake ɗaukan maniyin mutum ai wani abu da shi ya zama ɗansa to shi da aka tashi sai aka ciri allon kafaɗa wato guda na nan ɓangaren dama kuma aka ɗau na hagu kai kuma aka ɗau na sama na saman kuma karkataccen kun san na sama ya fi bankarewa na ƙasa ƙasa nan in kana ƙasa buɗewa yake yi na sama ya fi lankwashewa to sai aka ɗauki mafi lankwasa na can sama guda ɗaya sai aka yi hawawu wato shi yasa kafin kai aure annabi ya gama maka darasi akan wace ce mace yace khuliqat min dila'in na farko dai kakka sha wahalarta an yi ta ne daga ƙashin haƙarƙari kuma dila'in a alahu a awajuhu na sama da haka kullum so take ta sama kuma a awaji karkatacce wa in zahabta tuqimahu kasarta in ka ce sai ka miƙar da ƙashin nan kai kanka yanzu aka ce a miƙe maka ƙashin nan an karya ka kenan daɗin a bashi a karkacen kaga kai maka wa kanka adalci yadda baka so a tada ƙashin haƙarƙarinka a karkacen shine lafiya mun zala ce wa in zahabta tuqimahu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj in ka batta kuma to ba za ta gushe ba a karkace la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kyamaci ya uwarsa mumini idan akwai wani hali da take burge ka ko ba za ka rasa dan wani hali biyu da kake tir kake tsaki ba kai ma kuma haka ne ba 100% sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abin da ya faɗa ya kai ke cewa wa kasaruha talaquha in kana son ka karya ta to ka sake ta in ka sake ta ka karya ta da karfi so da haka annabi ya ce kakka karya Eh, sai in ya zama dole ko in ya zama maslaha a karyan in ta je wani gurin wani ya dora ba ba haka ba ai hakuri To saboda haka shine ma'anan nas dan haka ba wanda yafi wani a- sai da tsoron Allah sai da bin Allah sai kuma da zabin Allah saboda Allah zai iya zabar ka baka yi ibada komai ba ya fifita ka akan kowa shine ma'anan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar kuma Allahu alamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi yake saka manzancinsa inda ya ga dama wannan zaɓin Allah ne inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamina saboda haka wannan zaɓi ne na Allah ya zaɓi wancan ya fifita shi ba ka da iko ka ce dan me ba a baka dama ka jefa ƙuri'a ba Mm-mm. waɗanda suka ce wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ina ma ƙur'anin nan da za a saukar da shi an ɗauko wani mutum ko a ɗa'ifa ko kuma a ɗauko wani a maka wasu za su ba Allah in takara annabta annabta ma so suke ta zama ana jefa mata ƙuri'a sai Allah ya ce ahum ya ƙasimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar Allah نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون don haka kai kanka ka fi wani wani ya fi ka haka kawai ka samu kanka a ciki saboda haka ma'anan wannan kenan annas sai Allah ya ce ubudu ku bauta wa rabbakum mahaliccinku kasancewan an yi kira da a bauta wa Allah wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan annabawansa kaf abinda suka yi kira kenan to ita bauta tana da sharaɗi guda hudu na farko ka san ma'anar kalman ibada a harshen larabci dukkan mu muna zuwa ƙauye idan kana zuwa ƙauye za ka ga hanyar da ake takawa ba ta ciyawa komai damuna saboda me yasa ba ta ciyawa saboda yau da kullun ta sha taku an tattake ta an tattake ta an tattake ta har sinadarin da zai sa ciyawa ya fito ya ki fitowa to wannan shi ake kira tazallul daga na aka samo ɗariƙun mu'abbad ai muzallal da aka kenan ibada na nufin at-tazallulu wal khudu abinda ya kaskanta ya horu ya tattaku ya mai da kansa ƙasa shi yasa ba a maiwa da kowa kai ƙasa sai Allah yanzu ai kaga ibada wato sujjada in banda Allah ake wa to ita ce ƙarshen ƙasƙanci ka sawa wani goshinka a ƙasa ba Allah ba shine ƙarshen ƙasƙanci amma in ka sawa Allah goshinka a ƙasa kuma shine ƙarshen ibada saboda ƙarshen yadda ka ƙasƙanta kanka a gaban Allah yadda kuma ka samu ɗaukaka sabanin dan adam in ka kaskanta kanka a gabansa to shi zai ƙara burin ƙasa kai kuma ka ƙara ƙasa amma shi Allah in ka kaskanta kanka a gabansa to sai ka samu daraja shi yasa a cikin ayyuka da ake yi na bauta ba wanda ya kai kaskanta kai kai sujjada ga Allah shine koli koli fuskarka da take ashrafu makan hancinka anan yake idanka anan yake fuskarka anan take amma ka zubar da ita a gaban wani ba Allah ba to kai shirka shi yasa ba wanda ake ma wannan kaskancin a sa goshi da hanci da tafukan hannu da kafafuwa a kwanta a gabansa a sa goshi babu sai kowa sai Allah akwai wani mutum yana kiwon raƙumi sai ya kiwa raƙumin azaba al-imamu tirmidhi rawaito hadisin shek albani inganta shi sai annabi yazo zai wuce sai aka ga annabi ya tsaya a jikin raƙumin kamar raƙumin yana gaya masa wani abu da suka gama sai annabi ya ce kai zo raƙumin nan ya gaya min kana sa shi aiki mai yawa sannan ba ka ba shi dama ya huta sannan ba ka ba shi cikakken abinci sai mutum ya rike baki domin wannan abin in ban da shi da yake wa raƙumin ba wanda ya shina sai ce insha Allah za a gyara ya rasulallah amma wannan abin ya ban mamaki ka ban dama in maka sujjada sani bai ce a ba a wa kowa sujjada sai Allah da ana bari wani yema wani sujjada da na ce mace ta yi wa mijinta sujjada amma ba a ba kowa sujjada sai Allah to kaga wannan shine ma'anan ibada a tsagwaron harshen larabci kankanta kaskanci da horarwa da kuma wato mutum ya ƙasa da kansa ga wani ƙarshen ƙoli-ƙolin ƙasƙantarwa shine ma'anan at-ta'abbud al-ibada ana cewa ɗariƙun muzallal ai mu'abbat da haka ma'anansa al-khudu'u wata zallulu me ma'anan ibada al-khudu'u wata zallulu tazallul ka ƙasƙanta khudu ka kwantar da kai to shine ma'anansa a larabci sai kuma sharuɗan ibada ɗin guda hudu na farko al'abdu bawa shi bawa shine mai mai mai aikata bauta na biyu al-ma'bud wanda za a bautawa waye za a bautawa Allah akwai wani wanda ya cancanci bauta ba Allah ba babu kun ga Allah ne kawai ma'bud sannan na uku al-ibada abinda za a aiwatar da shi din sannan na hudu at-ta'abbud aiwatar da aikin fi'ilul abdi shi bawa ya tashi ya aikin shi ake kira at-ta'abbud za mu yi ta'arifin wannan abubuwan guda hudu na farko al'abdu al'abd haza huwa al-makhluq wannan halittar ta Allah daga sama da ƙasa da abin da yake ciki ga baki ɗaya kowa sunansa abdu sama sunanta abdu ƙasa sunanta abdu duk mala'iku sunansu ibad bal ibadun mukramuna annabawa sunansu abd mala'iku sunansa abd aljanu sunansa abd tsirrai sama ƙasa kowace halitta sunanta abdu in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda dukkan halittun da suke sama da ƙasa a wajen Allah sunansu bayi to su bayin sun kasu kashi uku akwai bayi keɓantattun keɓantattu 'yan darajatul ula 'yan first class su ne wa su ne annabawa su kaji din da Allah ya kira wa amina yake cewa walaqad atayna amina ni'mal abd innahu awwab wazkur ibadana ibrahim wa isma'il wa ishaq ulul aidi wal absar ni'mal abd innahu awwab zaka ji Allah yana ta cewa ni'mal abd ni'mal abd wazkur ibadana kuma yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a duk wani muqami na daraja in zai sa sunan annabi sai ya sa masa abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kun ga yasa masa abdu a gurin da ake magana wahayi sai Allah ya kira annabi abd bawana kuma yayi idafansa zuwa gare shi wanda wannan idafatu tashrif wata ƙarin daraja ne da girma Allah ya ce kai bawana ne sannan ya ce subhanallazi asra bi abdihi nan ma wajen wata daraja ce tafiyar isra'i da mi'raji amma Allah bai ce bi rasulihi ko bi Muhammadin ba ko bi nabihi ba sai ce bi abdihi saboda ubudiyya shine babban darajar da annabi yake takama da ita shi yasa muka zo tahiya muke cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu abduhu wa rasulu sai mun fara cewa abduhu ba a cewa wa rasuluhu wa abduhu sai dai abduhu wa rasulu shi yafi kowa bauta Allah kuma shi zai koyar da bauta Allah shine ma'anan abduhu ya fi kowa bauta a Allah wa rasuluhu kuma shine jakadan yadda za a yi bautar duk wanda ya bauta ba ta hannunsa ba to yayi baban giwa yayi aikin baban giwa so da aka aikinsa ya zama lalatacce to sannan akwai abd ka tamatta barakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi fa auha ila abdihi ma auha alaysa Allahu bikafin abdahu ya tafa dan wannan a cikin alqur'ani to sai kuma abd na biyu su ne mutanen kirki kamar yadda Allah ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama ka ganin ibadur rahman Allah ya ce bayina ne na musamman to wanda duk ya hada waɗannan sufofi ya shiga ciki akwai kuma abd gama gari ordinary abd kowa da kowa common abd shine kowace halitta in ka kalle ta kace mata abdu yayi amma irin wannan abdin Allah baya raba shi gare shi sai dai bar shi abdu kawai yasa ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan abdan kowa wannan saboda ibada ce kauniya ko ka ki ko ka so kai ɗaya daga cikin halittun Allah ne ka bauta masa baka bauta masa ba sunanka mai yin bauta kin yin bai fitar da kai daga cikin masu bauta ba kin bautawa Allah ko bai fitar da shi daga wanda ya cancanci a bauta masa ba kun gane idan ka ce aka ce an yi wannan sifikar don a yi magana da ita don haka ko a yi ko ka a yi ita dai ba ta da wani amfani sai wannan don aka ce an yi ka don kai bauta so da haka in ka yi bautar ka yi abin da aka yi don kai in ba kai ba ma dai kai din dai mai yin bautan ne shi kuma wanda ya ce ka bauta ma dai shi ya cancanci bautar shi kadai amma an ka sarrafa bautar zuwa ga wani to ka yi zalunci ka ɗauki haƙƙin Allah shi Allah ya baka haƙƙinka ya yi ka ya baka rabanka na ci da sha da sutura da magani da abinci da numfashi da hanci da baki da haƙora ya yi ka kai yama kai kuma da ka tayi sai ka ɗauki haƙƙinsa sai ka ba wani kai ma ka san ai baka nemi a zauna lafiya ba ko to shine ma'anan abd sai ma'bud wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah shine ma'bud shi yasa yace wa abudu rabbakum rabbu shine ma'anan al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru wanda ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta shine rabbu da aka rabbul alamin rabbu samawati wal ard rabbu musa wa harun rabbi wa rabbukallah rabbuna rabbuna duk wannan muke tawassali da rububiyya al khaliqul malikul mudabbir shine ma'anan ar-rabbu wanda ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai babu goyon bayan wani babu taya wani babu taimakon wani kuma babu mai yi in ba shi ba so da haka wannan aƙida ita za ta tabbatar maka da kayan da Allah shine rab to wannan rabbun wanda ya yi ka shi ya cancanci kuma ka kaɗaita shi da bauta to a ta'abbud aiwatar da bautar shi ne aka ce a tazallilu wal khudu'u lillahi azza wa jal bi fi'li awamirihi واجتناب نواهيه خوفا ورجاء محبة وتعزيما على الوجه الذي جاءت به شرائعه abinda ake kira at-tazallul wal khudu shine bawa ya kankantar da kai a gaban Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya ce da barin abinda Allah ya ce a bari saboda tsananin kaunar da yake wa Allah saboda tsananin girmama Allah da yake saboda tsananin kwaɗayin da yake ne ya samu rahama Allah saboda tsananin tsoron da yake ka Allah ya masa azaba ta yadda shari'a ta koyar to sharaɗin karɓar ibadan nan Allah ba zai karɓi ibadarka ba sai da sharaɗi uku na farko al'iman na biyu al'ikhlas na uku almutaba'a idan mutum ba shi da imani duk aikin da ya na ibada Allah ba zai karɓa ba sai imani ya fara shine sinadarin karɓar ibada sannan na biyu ka yi don Allah wa maha mukhlisi ba a sa su ba Allah da shi kare yadda annabi ya kuma yarju liqa'a rabbi fal amalan sahan ikat rabb kada ka hada Allah da abokin tarayya a wajen bauta ma'ana Allah ya zama an tsantsanta bauta a gare shi da haka tauhidi biyu ne tauhidul ma'bud da tauhidul matbu kadaita Allah da bauta da kadaita annabi da biyayya a wajen bauta in dai bauta ce to kada ka yi sayar da annabi ya koyar in kuma bautawa za ka yi kada ka bautawa kowa sai Allah to kayan bautar su ne shekul islam ya ta'arifin su al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali الظاهرة والباطنة وهي مبنية على أصلين الإخلاص والمتابعة ذاك wannan shine bauta ذاك bauta ba za ka yi ta ba sai annabi ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ka yi ta ga Allah shi kadai to wannan shine ma'anan at-ta'abbud wal abdu wal ma'bud wal ibada wa ma'anan ibada lughatan was ilahan rabbukum allazi khalaqakum shine Allah ta'ala wanda ya halicce ku mun ce ma'anan halitta ma'anar ta fassara ta biyu ne ko na farko ijadu shay'i min al-adami kirkiran abu daga babu muna cewa daga babu saboda ita ma babun dai babu ce amma Allah ne kadai yake iya kirkiran abu daga babu wallahi na ya isa kan imani da Allah shi sa Allah ya ce afaman ya khuluqu kaman la ya khuluqu yanzu da wanda yake halitta da wanda baya halitta za su yi daidai shi sa ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'amu shi ke ciyarwa ba a ci da shi saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya ce walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut Allah ya ce duk annabin da na aiko sai na wato gaya masa cewa ya gaya wa mutane ku bauta wa Allah kuma ku nisanci tagut sannan ya ce wa qala al-masihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum haka annabi Isa ya ce ya ku banu Isra'ila ku bauta wa Allah mahalicci na mahalicinku innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda yawa Allah shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahun nar sannan yake cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah zai tsaye da annabi Isa alaihi salatu wassalam yace a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaina min dunillah kai ka cewa mutane su rike ka kai da babarka su zama abun bauta ba Allah ba qala subhanaka ce tsarki ya tabbata gare ka ba ruwana waye ganni ni nace to duk mutum duk abin da kai ba hujja haka za ku kare da wanda kace ya saka haka nan annabawa wa ila ajin akhahum huda da aka aika wa adawa annabi hudu me yace qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wa ila madyana akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني wannan shine bauta duk abin da za a fara bauta ake farawa da Allah ya saukar da dokoki goma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك قل هو الله أحد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ذاك الله يبين من كنسا ba wanda ya cancanci bauta sai Allah duk wanda ya sarrafa wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah ana kiransa shirka don haka wannan aya ta kira da cewa wallazina min qablikum wanda suka gabace kuma Allah ne da ya halicce su kun ji yadda annabawa kowa ya zo yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni to sai mu tsaya anan mu tashi allazi ja'ala lakum al-arda firasha wannan yace malam a ba da zakka a dunkule a dunkule ne ya fi ko a rarraba kamar miliyan ɗaya a raba wa mutum goma ko mutum ashirin kowa dubu hamsin hamsin to kamar yadda ake ciki yanzu ina gada a dunkule a ba mutum ɗaya gaba ɗaya miliyan ɗin ƙara a dubu hamsin hamsin ɗin mutum ashirin wani allah ya taimake shi dubu hamsin ɗin nan ya yi mata jari mai kyau kafin shekara sai ga ta koma miliyan ɗaya dama abinda ba masu a maida ita guntuwa guntuwa irin dubu biyar biyar dubu uku uku amma mata malamai sun ce daga goma abin da ya sama tunda akwai masu jarin dubu goma da yawa suna nan zaka ga wani yana sai da yalo wani yana sai da lemo wani yana sai da rake wani ma jarin ko dubu biyu bai kai ba to kaga irin waɗannan ka ba su dubu goma goma ai jari za a yi mai kyau hmm? jari za a yi mai kyau da dubu goma Allah ya sa mata albarka akwai wata hukuma ta zakka da suka dinga bayar da jarin dubu goma goma ga mata bayan shekara ɗaya sai ga wata mata ta kawo su doya su waye ta ce dubu goma nan da kuka bani ne Allah ya sa yanzu har ina iya yi rabin mota na doya in kawo daga dubu goma Allah ya mata albarka so da haka wanda zaka bashi ya cinye shine mai illa wanda za a bashi kawai je ya dumurmusa ya cinye amma wanda zai juya dubu goma dubu ashirin dubu ɗari in ka ba mutum goma kowa dubu ɗari ɗari ai kaga in dai mutum mai zuciya ne aka bashi dubu ɗari to ai kaga zai dan samu wani abin Allah ya sa ma albarka sai kaga ya tashi shi ma ko dubu hamsin hamsin ma Allah ya sa mata albarka sai ga an tashi to saboda haka wannan hikimar tana da kyau amma ka yi shi guntu guntu din nan mutum ya ce ina da miliyan ɗaya mutum dubu nake so in bawa kowa dubu ɗaya kaga wannan fi sabilillah wani dubu ɗaya kafin ya je gida ma ya gama da ita wannan ya ce malam ko mutum zai iya ba da kuɗin zakka kafin ya yi lissafi to ya- ta yaya zai gane kardado zai yi an fi so dai a yi lissafi sai dai in yamanta ya kai yawan da kafin a yi lissafi lokaci ya ƙure to sai ka fara lissafin da wuri in bai yi ba malamai sun ce kana iya kardadawa dai kai ka san kuɗinka ba zai wuce kaza ba ko ba zai ƙasa da kaza ba sai ka ɗauki wanda yake na tsakiya sai ka fitar da zakka akan wannan ni ce na samu kaina duk lokacin da na yi tunanin wani abu mai kyau ko mara kyau to sai abin ya kasance shin akwai hakan a shari'a ne ko me ya kamata in dinga faɗa to a dinga tunani mai kyan in ka san kai tunani mara kyau zai kasance mummuna ma zai kasance to ka dinga yin mai kyan ka gani wato ya zama kenan kamar akwai kambun baka mai wannan watakila maye ne irin na kambun baka to masu kambun baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da akwai wani abu da zai riga kaddara da kambun baka ya riga kaddara ita kuma kan- kambun baka za ta iya jefa raƙumi cikin tukunya ta kashe shi nan take shi yasa wani a cikin sahabbai yana da irin wannan kambun baka to sai suka je suna wanka shi wanda yana gefe yana wanka shi ma yana yana wanka to shi wancan sai ya riga gamawa na taɓa ba da kissar yadda abin ya faru da ya riga gamawa sai ya zo ya ga wannan shi yana cuɗa bayansa to bayansa irin ba tabo ɗin nan da yake da akwai aikin wahala a ganka ba tabo sai a yi ta sha'awar ka ya aka yi duk jikinka ba tabo ba yanka ba suka ba ƙwarzana sai ya ganshi ci kai amma wani Allah ya maka kyan baya kawai sai faɗi ya kama shure-shure aka ɗauke shi aka ruga da gudu aka kai gaban annabi annabi ya ce wa ya kalle shi aka ce wani ne ya ce a kira shi aka kira shi ya ce halla ya katulu ahadakum ahadukum sahiba ya za ka kashe ɗan uwanka sai ce yi masa wanki wanko masa jikinka to shine ya wanke hannayensa ya wanke fuskarsa ya kurkura bakinsa ya wanke maɗaurar wandonsa ya ɗaure kuma haka ake riƙe ƙwaryar ba ta taɓa ƙasa duk sai a zuba ruwan a haka to in aka gama sai a kwara masa yana na a cikin zadul ma'ad cikin attibin nabawi na ibnu qayyim ko hadayin nabi fil dibbi ana kwarara masa kawai sai ya miƙe kaman ba shi bane shi ne ibnu qayyim ya dogon bayani akan ainu da yadda ake kare ido daga ainu in ka duba makarshen addu'a min alkitabu was sunna ya ka abuwa wajen guda goma da ake domin tsari daga ainu kuma annabi ya ce al ainu haqq ainu gaskiya ne in mutum ya sai yana da ainu to in ya kalli abu kada ya kushe shi ya ce barakallah masha Allah wa barakallah shine Hausa suke cewa tubarkalla kallabi tubani in ke mai ya ce ki ci kanki in ta ga an kura ɗanta ido an ce kai wannan yaro akwai kyau ta ce ke tubar kalla kallabi tubani in ke mai ya ce ki ci kanki to tubar kalla din nan daga barakalla ne saboda haka yau da gobe sai aka karkata da ita barakalla an ce halla barakta in ka ga abun da ya kayatar da kai kasan kana da wannan ciwon to ka ce kai Allah yau abin nan albarka to wannan han- bakin naka sai Allah ya tsare shi amma in ba haka ba akwai wanda yake ce mun ya siyo sabuwar mota kawai suka haɗu da wani mai wannan kan muka ce wani mota kai haka yace wallahi sai ta mutu aka aka ta tashi ta ki tashi kai da aka kashe mata 160 ko bata gyaru ba karshe sai sai da ita aka yi ko da haɗu da mai kambun baka ko gini ake zaka ga kare shi ake yi da kwano sai an gama so da wani yazo sai ce kai ana kashe kuɗi wallahi kaga aiki ya tsaya saboda yana da kambun baka sai kaga aiki ya tsaya to shi za ka ga in za a aiki duk sai a kakkare kan ma wani ya gani bai san wace wani ake anan ne shi ai ban gano to shi ke da wuce wasu ma in za su shigo mota irin waɗannan ƙauyukan da yake su laraba suna da masu kambun baka sosai wani in zai ta ranar juma'a ko in za ka shiga kasuwa mota ka duk sai ka shashafa mata abu duk ta yi faca-faca in kuka lura za ku ga laraba motocinsu suna musu wannan sai ga ka rasa to me yasa da aka shashafa mata ƙasa saboda in maye mai wannan kambun bakan ya gani ina ce musu maye ne saboda haka bahaushe yake cewa amma maita daban ita ana samun ne ta hanyar tsafi shi kuma kambun baka halitta ne Allah yake halitta mutum haka kuma ana iya samun mutum kirki yana da haka akan samu mutum banza yana da haka wani da ya kushe ma abu shikenan sai ga ya lalace in kuma iya ba abu sai kaga abun yayi albarka haka Allah ya halicce shi da wannan bakin nasa to irin waɗannan shine aka ce su dinga sa albarka malam menene matsayin bikin birthday a musulunci birthday shine ai maulidi ko kai wa kanka maulidi to maulidi gaba ɗaya ma ana tuhuma yadda ake yin sa ina ka samo shi balle kai kaiwa kanka to kaga abubuwa suna buƙatan a san wa ya fara yi ka koya ina ga turawa ne suke yi ko kai birthday ɗinka ka shiga aljanna kawai kai aiki mai kyau ka mutu da imani ka shiga aljanna to me ake cewa a wajen birthday ɗin happy birthday to you ko me kenan me fasararsa To- to me dan an ta ka murnan zaga haifo dama an haife ka me wani me aka ce ma kenan wataƙila ka rayu ka zo lokacin ko to a kai ko sabo kai mu a gurinmu ba rayuwa ce take da mahimmanci ba me kake a cikin rayuwar in kana abin kirki alhamdulillah duba liman dala umuruhu wa hasuna amaluhu manzo Allah ya ce madalla ga wanda ya tsawon rai amma in yana aiki mai kyau to in kana tsawon rai kana sako kana tabargaza kana laifuffuka ai ƙara ka mutu da wuri ma ka rage wa kanka alhaki malam mahaifina ya rasu ko akwai abin da zan dinga yi masa don ya samu rahama abu hudu ne na farko addu'a rabbir hamhuma kama rabba ya nisa gira ba abin da iyayenmu suke so irin mu yawaita musu addu'a dan kirki shine wanda yake wa mahaifansa kun ga annabawa ma suna wa iyayensu addu'a annabi ibrahim ya ce rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab sannan annabi nuhu ya ce rabbi ghafirli wal walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati kun ga shi ma wa iyayensa addu'a sannan kuma Allah ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira kace ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina karami kuma aka ce awwaladin salihin yad'u lahu ko ka bar da na gari yana ma addu'a sannan abu na biyu in ana bin sa bashi ka je ka biya in ka san babanka ya mutu da bashi to ka yi kokari diyar da za ka yi ka biya masa wannan bashin ka sauke masa nauyi sannan na uku ka yi masa sadaka jariya sadaka jariya shine ka yi masallaci kamar da kwanan nan wani zo ke ga min yayi katafaren masallaci a wani guri da makarantar islamiyya da nufin Allah ya dinga kaiwa baba salada nace amma ka kyauta sadaka jariya kuma yace zai yi rijiya kuma a gurin ma wanda mutane su dinga ɗiban ruwa suna sha amma niyyarsa duk sallar da aka yi a masallacin nan da duk karatun da aka yi a cikin makarantar nan da duk wanda ya ɗebi ruwan nan ya sha Allah ya saka a cikin sikelin babarsa na ce gaskiya ka haifi wallahi kuma babaka ta yi sa'a da ta haife ka tunda har kai tunanin kai mata abinda za ta dinga samun lada a rayuwarta to sannan na hudu in babanka ya yi wani kuskure to ka gyara sai aka ce babanka ya taɓa ƙwace ma wani gona to je kaka mayar ma aka ce babanka ya taɓa naushin wani to je kaka nema masa afuwa aka ce babanka ya taɓa cinye wani dubu ɗari to je ka ko iyafe masa ko ka bashi dubu ɗarinsa duk abin da ka san na alhaki ne babanka ya ɗauka wanda za ka iya gyarawa gyaggyara masa ko aka ce babanka ya kafa wata majalisa ta karta je kaka tashe ta ta ce an ci gaba da kartar nan babana ne ya kafa to wallahi sai an tashi gani man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamati duk abinda ka san babanka yana kuskure wanda zaka iya gyarawa to ka je ka gyaggyara aka ce babanka suna gaba da kaninsa to je ka ka nemi su a shirya yace baba da yara su gaban nan ta kare to Allah mu mu ci gaba da zumunta kuma a yafa wa juna duk abinda ka san na kurakurai ne babanka yayi duka gyaggyara to wannan shine da haifaffe wanda ya amfanar da mahaifansa bayan rasuwarsu kuma wasu kan ƙara cewa abokan baban naka ko ƙawayen babar taka da ƴan uwansu na dangi ka ci gaba da kyautata musu ya ce yana daga cikin nagartaɗɗa ya ci gaba da kyautata wa abokan mahaifinsa ko bayan wucewarsa wata rana abdullahi dan umar yana kan jaki ya sa rawani sai ga wani ɗan abokin sayyidina umar ba fa abokin sayyidina umar ɗin ba ɗan abokin sayyidina umar da ya gane shi sai ya sauka da kan jakin ya ce hau kai ya kwance rawanin ya masa aka ya ce to je ka ja jakin ka ja rawanin sai wani almajirin abdullahi dan umar ya ce ya aba abdullah ai su waɗannan mutanen ƙauye ɗan kaɗan ma burge su yake in kai musu kyauta ya ce baka ji abin da annabi ya ce ba yana daga cikin nagartaɗɗa ya ci gaba da kyautata wa masoyan mahaifinsa an ya sila wudda abihi ya ce to wannan babansa abokin sayyidina umar ne shi yasa na kyautata masa haka kamar yanzu ne kana cikin jib ɗinka sai hango- ka hango abokin babanka shi kuma yana tafiya a ƙasa sai kai fakin ka ce direba kai shi gida ka bashi mukullin misali a'a wai ba na ce kai bane ana son baka iya ba ni ma ba zan iya wannan ba ba wai na ce kai ba ina so in baka misalin abin da dan Umar yake nan a lokacin mu ba mai iya wannan ba akalla dai ka ce to a kai shi gida ko eh a dada motar ga kuma wannan dubu hamsin a bashi ya ce fa ne in ka kyautata ci ah wannan abokin babana ne kai direba yi fakin a ina za ka lafiya lau da- zo zo mu samu sunna je ka kai shi gida ce kuma wannan ka je ka dan sunna masa wannan yayi ce fa ne kaga akalla ya tuno ya ce dan gidan waya ce dan gidan malamu Allah sarki Allah ji kan malamu di ka Allah kyau to kaga ka jawo ya tuna da mahaifinka ya faɗa alheri a kansa to dalilin da yasa ake so masoyan babanka ka ci gaba da mu'amala da su domin su dinga tuna mahaifinka suna faɗa abin kirki a kansa to wannan ɗa na gardi ya kamata ya yi wannan malam ko ya halatta yin kasuwanci a masallaci kamar yaya ai hadisi ya hana ko an hana yin kasuwanci a cikin masallaci kuma ya ce ma an kaga mutum yana yi kai masa addu'a cewa a kasuwancin kada ya eh, riba ko so da aka in za a yi kasuwanci a fita waje kada a dinga yi a cikin masallaci amma a iya sanarwa akwai abin siyarwa an kawo waje wanda yake so sai ya fita ya siya Ah, mahaifina to shi ne wanda ya ce ga dubu biyu daga wata 'yar uwa a sa asusun marayu Allah ya zaunar da ita tare da mijinta lafiya ya shirya da mijinta ya sa ya dace da lailatul qadari to amin amin wannan ba shi kadai ba ke ma ya kamata ki ce Allah sa ki dace da lailatul qadari ya sa ta dace da lailatul qadari kudi dubu uku daga wata yar uwa ta ce a sa asusun marayu Allah biya mata bukatunta ya ci kan mahaifanta ya albarkaci zuriyarta ga wata dubu biyu daga wata bayar Allah ita ma Allah ya sa ta gama da duniya lafiya ga wasu dubu biyu daga wata yar uwa ta ce aurenta ne ya ƙare take buƙatar addu'a Allah ya kawo mata miji na gari in kuma komawa kan ƴaƴanta yafi alheri Allah ya mai da ita to ƙara ki koma kan ƴaƴan naki yafi alheri Allah ya mai da ke dan ba wacce za ta rike su kamar mahaifiyarsu da kyau kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ya sa ya daina aikata ɗaya daga cikin kaba'ira da yake ayyuwa duka ma dai ba ɗaya daga ciki ba duk kaba'ira Allah sa ka daina ya kare ka daga yi dubu biyu daga wani ɗan uwa ya ce malam wani abu yakan zo mana a cikin zuciyata game da Allah da annabi abinda za ka dinga cewa amantu billahi wa rusulihi Allahul ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim da ka fara wannan zaka ji abin ya tafi tunda shedan ne yake kawo wannan kudi 2220 daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu gaban ma kudu na kenan ba tsakiya ba ba nan ba ko ba ku ba fa ba ku ba nan ko ina kenan oke daga nan a ba ku ba ai ku an yi muku addu'a ran nan sun ce sahun gaba kaga ba ba ba ca akai hagun malam ba yan hagun malam ne ran nan muka yi musu addu'a mai yawa ba ai wa yan damun malam addu'a ba da kuma 'yan gaba ba a yi musu addu'a ba su ma yanzu sauyin gaba kuma amma ɓangaren kudu ina kenan can kenan yauwa daga fila abin da ya can to Allah ya saka muku da alheri kudi dubu uku da ɗari shida da hamsin da biyar a'a ga dubu goma sha ɗaya daga 'yan eh? daga 'yan hannun daman malam wai wai wai wai wai wai a sa asusun marayu daman malam ok daman malam amma daga fila abin da ya ci banda ku kenan ku Eh, daga fila abin da ya can haka to na gane to Allah ya muku albarka ya mai muku da alheri sai kuma dubu uku daga 'yan gaban masallaci 'yan gaban masallaci arewa da gidan hakimi suna waje kenan waɗannan dubu uku da ɗari tara daga 'yan gaban masallaci arewa da gidan hakimi a sa asusun marayu a yi musu adda Allah biya musu bukatunsu to Allah biya muku bukatunku na alheri dubu bakwai da ɗari shida da hamsin da biyar daga 'yan bayan masu kyamara a'a amma zuwa fila ko habbakin kofa to habbakin kofa to daga 'yan ah, to Allah ya biya muku bukatunku na alheri kuma wanda suke kasuwanci har da manoma kai ne mai noma ko to da manoma gaba ɗaya Allah ya sa musu albarka da 'yan kasuwa da ɗalibai da sauransu dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ɗansa yana shaye-shaye to Allah ya shirya da shi dubu biyar daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a to Allah ya amsa dubu ashirin daga ummu ibrahim to ummu ibrahim a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta to Allah ya biya miki bukatunki dubu goma sha biyu daga hajiya mowa a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta to Allah ya miki ad- albarka ya biya miki bukatunki dubu ashirin da biyar da ɗari biyar da bakwai daga masu a daidaita daga wasu ɗaiɗaikun mutane ok ɗaiɗaikun mutane ta hannun wakilanmu da ke wajen masallaci suka ce a sa asusun marayu a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to Allah ya biya muku bukatunku na alheri dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu shi ma Allah ya biya mu bukatunsa ta alheri dubu ɗaya daga wasu ‘yan uwa a yi musu addu'a Allah ya sanya musu albarka a kasuwancinsu ɗari biyar wanda ya ce a yi waɗansa addu'a Allah ya sa ya daina fitsarin kwance to Allah ya sa ya daina fitsarin kwance to gobe an ce akwai wanda ya ɗinka wa marayu kaya ko? to akwai wanda ya ɗinka wa marayu kaya da takalmansu da hulunansu wanda suke gidan marayu a- ba a- ba a gama tantancewa ban aka rubuto za a sashi a yi masa addu'a wa'azin gobe a university karfe tara da rabi topic munanan aƙidu da ke tunkarar matasa a jami'o'i menene mafita to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya samu dace Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك